بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna safiyar 17 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 29 ga watan efir shekara ta 2021 muna karatu a cikin littafin al'aqidatu tahawiyya wallafar al'imamu abu ja'far tahawi rahmatullahi alaihi wanda wannan shine karatu na tara insha Allah a cikin wannan jiran giya darussan da muke yanzu ga ɗaliban ajin Sheikh Muhammad Awwal Adam Al-Albani usul rahmatullahi alai wanda mun tsaya akan gaba ta 77 inda Dahawi ke cewa wal hajju wal jihadu madiyani ma'a ulil amri min al muslimina barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ati la yubtiluhuma shay'un wa la yanquduhuma a wannan gabaci muka kwana inda yake cewa da aikin haji da kuma jihadi tabbatattun abubuwa ne tare da jagorancin shugaba na musulmi wanda yake na kware ko wanda yake ba na kwarai ba har zuwa tashin kiyama sannan kuma babu abin da yake bata hajji ko kuma jihadi sannan kuma ba abin da yake warware su za mu tashi a gaba ta 78 inda yake cewa wa nu'minu bil kiramil katibina mu ahlus sunna wal jama'a salafiyyi muna imani da mala'iku wanda suke al kiramil katibin wanda suke wato rubuta a ayyukan bayi kenan wato wannan mala'iku da ake cewa alkiram alkatibi muna imani da su fa inna Allah qad ja'alahum alaina hafizina domin Allah ya sanya su gare mu wato masu kula ne da mu suna biye da mu suna kula da mu da haka suna rubuta ayyuka na bayi wa nu'minu bi malakil mauti haka mu sunna mun yi imani da malakul maut mala'ikan mutuwa almuwakkali bi qabdi arwahil alamina wanda aka sanya domin ya ɗauki ran halittu wanda wannan shine sunan shi malakul mauti ba a gara'ilu ba kamar da ake faɗa shi yasa ashekul albani ke cewa haza huwa smuhu fil qur'an wannan shine sunan shi a qur'ani قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلينا ترجعون ذاك ملك الموت شنو sunan shi da haka cewa azra'ilu malaici a qur'ani dai Allah cewa ya malakul maut wa amma tasmiyatuhu bi azra'il amma ce mashi da ake tasmiya yake ce mashi azra'il kama huwa shaya bainan nasi kamar yadda shine abin da ya fi shahara ga mutane wannan fala aslala wannan abin ne wanda ba shi da asali wa inna ma huwa min isra'iliyat wannan kadai ina daga cikin isra'iliyat ne wato baya da wani asali ba shi bane qur'ani ya faɗa da haka malam ya ce mu ahlus sunna wa bi azabil qabri ay wa nu'minu bi azabil qabri muna imani da azaba ta kabari liman kana lahu ahla ga wanda cancanci wannan azaba ta kabar ba kamar irin mu'tazila ba da suka kore suka yi amfani da hankali dama suna gabatar da hankali akan nassi to da haka mu ahlus sunna muna imani da azaba ta kabari liman kana lahu ahla ga wanda ya cancanci wannan azaba ta kabar daga kafarai da kuma fasikan musulmai da sauransu Allah ya tsare mu sannan bahar sunna muna imani da su'alu munkarin wa nakir tambaya ta munkar da nakir fi qabrihi a cikin kabarin shi an rabbihi shine mala'iku za su tambaye shi game da ubangijin shi wa dinihi da kuma da kuma addinin shi wa nabiyihi da kuma annabi shi ala ma ja'at bihi al-akhbaru an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda hadithai suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan hadithan wato sun kai mutawatirai wa an sahabati haka kamar yadda wannan hadithai suka zo daga sahabban manzon Allah ridwanullahi alaihim radiyallahu ala sahabati ajma'ina shine wasu wa hayatuna fil qabri ba'da mamatuna haqqan wa yas'aluna bihi al malakani القبر صح نعيمه وعذابه وخلاهما الناس والدخران مالك أقبع تتمانن دا يتي والقبر روضة من رياض الجنة شي قبري wani dausayi ne daga cikin dausayi kana aljanna au hufratun min hufarin nairan ko kuma ya zama wani rami ne daga cikin ramuka na wuta malam ya ɗauko wato wata ƙida'a wani ɓangare na hadithin da alimamu at-tirmidhi ya fitar daga abi sa'id al-khudri da isnadi wanda yake da'ifi da hadithin ne bai inganta ba kamar da ash-shaykh al-albani yake bayyanawa anan a cikin ta'alikin da yake yi amma taraf na farkon bangaren farko wanda shi kuma abu ya'ala ya fidda shi akwai darraj kamar da yake a cikin majma cewa zu manakir bayan nan wani uminu bil ba'thi muna mu ahlu sunna muna imani da al wato tayarwa da za a yi wa halittu ta da bayi da za a yi za'amal ladina kafaru Allah yi ba'afu ƙul bala wa rabbi latuba a sunna shi ne malai ke cewa nan wani umini bil ba'afi muna imani da alba'as wa jaza'il a'bali yawmal qiyamati da kuma sakamakon ayyuka ranar kiyama mun ji me ake aunawa a cikin albidaya fil aqida ta malam wahidu bali hafizahullah da kuma ta'aliki da sharhi da Sheikh Khalid Mahmud Al-Juhani hafizahumullah yayi a cikin Al-Hadiyatul Rashida Allah saka musu da alkhairi wa jazail a'mali yawmal qiyamati da kuma sakamakon ayyuka ranar kiyama wal ardi da kuma nuna ayyuka wal hisabi da kuma yin hisabi wa qira'atil kitabi da karanta littafi iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba wanda ke ishara akan shi wa thawabi haka mun yi imani da lada wal iqabi haka mun yi imani da uquba was sirati haka zalika mun yi imani da sirati wa in minkum illa wariduha wa kan siratu yumaddu fawqa jahannami famuwahhidun najin wa akharu muhammalu wan naru yaslaha ash-shaqiyyu bihikmatin wa kadha at-taqiyyu ila al-jinani sayadkhulu walmizan haka mun yi imani da almizan shine ma'auni wani ba'u mawazin alƙisɗa liyomin kiyamati falatun fulanmu nafsun shai'a kuma yi amal mithqala zarratin khairar yara kuma yi amal mithqala zarratin sharrar yara bayan sai malam ya ce wal jannatu wan naru makhluqatan da aljanna da aljanna da wuta makhluqatani wato an halicce su yanzu haka magana da ake yi aljanna da wuta an halicce su la tafniyani abada suna nan har abada wato za su yi fina'i ba ba za su ƙare ba wala tabidani sannan ba za a neme su ba a rasa suna nan to shine a shekul albani ke ta'aliki cewar ilam annan nara fil akhirati narani to ka sani cewar wuta dai a lahira iri biyu ce akwai narun da tafna akwai wutar da narun tafna wa narun tabaka akwai wacce za a neme ta a rasa ko kuma wacce za ta wanzu har abada la tafna ita ba a neme ta a rasa ba tana nan fal'ula ta farkon wacce za ta tafi a neme ta a rasa hiya narul usati al-muznibi ta ce wuta ta masu sabo wanda suke masu zunubi daga cikin musulmai ita wannan za ta yi fina'i wal ukhra ta biyun kuma narul kuffari ce wutar kafarai wal mushrikina da kuma mushrikai to shine khulasar da albani yayi kamar da yace kamar da ibn al-qayyim yayi tahririn wannan a cikin al-wabil sayyib kuma shine abin da yake da dalilai akai duk da ko wasu malamai da manganu da aka yi da suke kora waɗannan maganganun da suke gwada fina'i na wutar kafirai amma Allah da cewa yake la yamassuhum fiha nasabun wala hum minha bi mukhrajin haka ya ci game da kafirai haka ya cewa yan aljanna la ya masu hun fiha nasabun wala hun min hali mukhrajina haka ya cewa kafirai wa ma hun bi kharijina minan nar to da sauran abubuwan da ke akwai da suke nuni akan cewar a haka din mana cewa anna Allah ta'ala khalaqa jannata wan nara sannan kuma Allah ya halicci aljana aljanna da wuta ƙablala halki tun ma kaman halittu allah riga ya gama aikin nashi ya halicci aljanna da wuta tun kaman halitta wa khalaqa lahuma ahla sannan allah ya halicci wato ahalinsu wannan wutar da wannan aljannar faman sha minhum ilal jannati fadlan minhu wanda allah ya nufa zai sanya shi a cikin aljanna saboda falala daga wajen Allah wa man sha minhum wanda kuma Allah na fara daga cikin su ilan nari Allah ya sanya shi a wuta a adilan minhu kuma wannan adalci ne na shi Allah din wa kullun ya'malu kowannen su da yana aiki ne lima qad furiga lahu aikin da aka kaddara mashi yayi to wannan shine insha Allah malaci wasa'irun ila ma khuliqa lahu sa'ir ismul fa'il ne daga sara wa sa'irun ila ma khuliqala kuma ina mai tafiya ila ma khuliqalahu zai tafi ne ga abin da aka halicce shi wal khairu wa sharru muqaddarani ala al ibadi da haka da alheri da sharri abin ne wanda aka kaddara gabawa wato an kaddara su gabawa da haka muka ji cewar sai mutum ya yi imani da kaddara ta alheri ko ta sharri muka ji cewar hulwihi wa murrihi a baya da sai malam ya kawo wata matsala da aka samu maganganu na asha'ira da kuma mu'tazila wanda abin da yake daidai wanda su sun fanɗare mata wasu suna ganin za a ɗauki na farko suna asha'ira su kuma mu'tazila suna ganin za a ɗauki wato bayanin na biyu amma dai abin da yake daidai shine su dukansu gaba ɗaya abubuwan da za mu ji insha Allah shine cewa listita'atu allati yajibu bi hal fi'lu wato iko wanda shine aiki yake wajaba alistita'atu lati yajibu biha alfi'lu iko wanda shine aiki yake wajaba min nahwi tawfiq game da kamar dacewa allazi la yajuzu an yusafa makhluqu bihi wanda baya halasta bai dace ba a siffanta abokin halitta to irin wannan shine fahiyya ma'al fi'ili wannan tare ki da aiki wa ammal istita'atu min jihati siha amma samun iko ta ɓangaren lafiya iko wanda ya samu wato ta ɓangaren min jihati siha lafiya lafiya da samun iko walwus'i da samun wadata wattamakkun da samun dama wa salamatul alad da kuma kubutar gaɓoɓi to wannan fahiyya ƙablal fi'ili ita wannan ba ma'al fi'ili ba ita wannan kamin aiki kenan ya samu wannan lafiya ta ta gabbai da samun wadata da da lafiyar gabbai to wannan alistida'a din to shine qabla al-fi'li kamin aiki wa biha yata'allaqu al-khitaq to da wannan ne wato yake da alaka da kiran shari'a idan aka yi kira yana da alaka da wannan wa huwa kama qala ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wato Allah bai daura ma rai abinda illa wus'aha sai abinda za ta iya take da iko da wadata a kan shi da haka wannan ce matsa da mala ya kawo ta talmanin da da biyar to sai ce kuma a gaba wa af'alul ibadi su ayyuka waɗanda suke na bayi khalqullahi wato halittar Allah ne amma wa kasbun min al'ibadi amma zartarwar daga su bayin ne su bayin su ne ke zantar da su wa af'alul ibadi ayyuka namu mu bayi khalqullahi halittar Allah ne amma wa kasbun min al'ibadi amma zartarwar tasu wannan daga daga bayin ne walam yukallifhumullahu ta'ala illa ma yuqiquna haka Allah bai ɗaura musu wani abu ba face abin da za su iya wala yuqiquna illa ma kallafahum abin da za su iya face shine wanda ya ɗaura musu da haka shine ga can hadisin Aisha shine alaikum bima tudiqun ku yi abin da za ku iya kenan fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu da haka lam yukallifuhum Allah ta'ala illa ma yutiquna Allah bai daura mana bai mana takalifi ba sai abin da za mu iya wala yutiquna illa ma kallafahu wannan at-takalif shine al'amru kenan wan nahyi umarni da kuma hani da aka yi wa bayi sannan kuma anan cewa da ya yi wala yuɗiƙuna illa ma kallafahu wato a zahirin wannan yana komawa ne ga ma'ana guda shi ne a shekha yake cewa albani li'annahum yuɗiƙuna fauka ma kallafahum bihi to sai kuma Allah yuridu bi ibadihi al-yusr Allah yana son sauki ne da kuma at-takhfif ga bayan shi kuma da yake cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra haka yuridullahu an yukhaffifa ankum wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj wannan shine abin da yasa sai mala yace wa huwa tafsiru la hawla wala quwwata illa billahi wannan shine tafsiri shine bayani na la hawla wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani karfi sai ga Allah na qulu muna cewa la hilata li ahadin babu wata dabara ga wani wala harakata babu wani motsi ga wani wala tahawula babu wani tahawul wani sauyi li ahadin an ma'asiyatillah ga mana saban Allah illa bi ma'unatillahi face da taimakon Allah to mutum yayi tahawul an ma'asiyatillah wato ya tsira daga daga sabon Allah to wannan fa sai idan ya samu ma'unatillahi ne in ya samu taimakon Allah wala quwwata li ahadin babu wani karfi ga wani ala iqamati da'atillah akan yi ma Allah da'a ba wai iyawar shi bace ko ganin da mishi wasabati da kuma tabbatuwa wasabati alaiha tabbata akan da'a ga Allah to mutum ba zai samu wannan ba illa bi tawfiqin lahi face ya samu gamdakatar daga wajen Allah ba wai dan dai iyawar shi ba da haka karka talaki akan wannan taimako ne na Allah dan baka yi sabo ba ko ka zamo na kwarai ko kana aikin alheri wannan ba wai iyawar ka bane taimako ne na Allah anan ya kamata mu dakata sai mun zo darasi na gaba sai mu ci gaba wanda kuma insha Allah zai zamo darasi na karshe darasi na goma insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi